من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ‘yan uwana musulmi a na wannan masallaci wato masjidi shaikul islam ibn taimiyya ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan yini mai tarin albarka wato yini na lahadi to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ayyukanmu a karɓa a yafe mana kurakuranmu a ɗora mana kan mizani yau za mu shiga cikin suratul ɗor ita wannan sura da Allah ya ambace ta da surar dutse wasu maluma suka ce bisa dalili na wani hadisi suka ce wannan dutse da Allah ya ambaci wannan sura da shi ɗaya ne daga cikin duwatsun gidan aljanna wato dutsen da ainihin Allah ya gana da annabi Musa Allah ka datar da mu to ita wannan sura tana da ayoyi guda 49 kuma babban abin da take karantarwa shine kira zuwa ga imani a bisa fiskar tambaya da lazumta wato nacewa cikin ainihin me cikin tsari na tausasawa wadda ike zai riski dukkan mai hankali saboda haka sura sai ta fara da kira ko kuma ta fara da yin zance al'ahawalul akirati game da ainihin halun ko halulluka wanda bawa zai samu kansa a yanayin ranar alkiyama da kuma irin tsanance-tsanance da ike wannan yini ɗin da kuma irin abin da bawa zai haɗu da shi wadda ya kafirta da Allah a guri irin na tsayuwa wadda ike abin tsoro sannan surar ta zo da rantsuwa na cewa ita azabar Allah wallahi tabbas mai riskar kafirai ce babu makawa sannan kuma rantsuwar da Allah ya yi sai ya rantse da abubuwa masu tafi wato abubuwa guda biyar ya ce jabalin tsor kitabul masdur baitul ma'amur saƙaful marfo sai ya ce walbaharil masjuwa wa'annan bayanansu zai biyo ɗaya bayan ɗaya sannan surar za ta yi magana akan ainihin mai masu tsoron Allah da irin aljannatayya da Allah ta baraka wata'ala yi musu tattalinta Allah ka samu na ciki da kuma siffofi na ni'ima ɗin da irin yabo da Allah tabaraka wa ta'ala yayi akan waɗanda su yi musu irin wannan baiwa ɗin sannan surar sai ta biyar da bayani bisa siffanta umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi mutabi'ati tazkiri wato da bibiyar ainihin mai faɗakarwa ko wa'aztarwa da cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar da saƙon Allah da kuma gargaɗantar da kafirai da tabbatar da dalili na gaskiyar manzancin annabi sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda aka tsayar da dalilai masu yanke hanzari na nuna allantakar Allah ta gaske da kaɗaitakar Allah cewa shi kaɗai ne sannan surar a ƙarshe za ta cika da umartar annabi sallallahu Alaihi wasallam ya fita sha'anin mushrikai kuma karye bakin ciki da irin abin da suke masa sannan ya tabbatar musu da cewa in ba su imani ba wallahi wa'adin Allah zai sauka a kansu saboda haka tun suna duniya su gyara sannan a lahira za su ga sakamakon da za su gani kuma aka umarce shi da yin haƙuri da wa'adi da ike ƙarfafa gwiwa aka umarce shi kuma da gode wa Ubangijinsa cikin dukkan lokuta. Allah kai mana muwafaka sai Allah yake cewa A'udhu na shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim والطور نعم وكتاب مسطور مم.
في رك منشور الله أكبر.
والبيت المعمور مم.
والسقف المرفوع الله أكبر والبحر المسجور مم.
إن عذاب ربك لواقع مم.
ما له من دافع Na'am. Allah tabaraka wa ta'ala, duk inda ka ji Allah yana rantsuwa a cikin Alƙur'ani, wallahi duk abin da kake ka bari ka saurara ka ji me Allah yake rantsuwa a kansa saboda mahimmancin abin. Da zarar ka ji Allah yana rantsuwa. Ku duba misali, yanda Allah ya jero wasu ayoyi duka da suka ƙare da ta'ul mutaharrika. yace iza shamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iz- ha- har zuwa ƙarshen yadda yace alimat kun ga yadda Allah ya jero wannan usulubin so yake dukkan mai hankali ya saurara wai wannan irin magana za a faɗa ne mai al'umma suke ciki ne Allah yake wa'annan maganganu don ya jawo hankalinsu kun ga nan sai Allah ya yi rantsuwa da ya tashi sai ya fara da rantsewa da shi wannan dutse allazi kallama Allahu alaihi Musa wanda Allah yayi magana da annabinsa annabi Musa aka sama Allahu bihi tashrifa Allah ya rantse da wannan dutse wallahi dan girmama ainihin shi wannan dutse din kuma wata zikiran da fadakarwa cewa bima fihi min al-ayati irin abubuwan da suke tattare da shi na aya domin a wannan dutse annabi Musa ya ga abubuwa na ban mamaki na farko wutar da ya hanga da ya hangi wannan wuta da ya hange ta sai ya je ya same ta ashe wutar a jikin bishiya take tsiruwa ga ta wuta ce amma abin mamaki ba ta cin itaciyar kuma ta taso daga ƙasa ta sama ta bi ganyayyaki ta kuma yokar ta dawo ta koma amma ba ta kona bishiyar da kuma hasken da bai taba ganin irinsa ba ga kamanni da nuka na ɗaukan hankali a cikinta kuma wallahi wuta ce saboda Allah bai mata izini ta ci ba Allah tabaraka wata'ala ya nuna wa annabi Musa alaihi salatu wassalamu ayoyi wannan a irin wannan lokacin da muke son mu bayyana ma'anonin alkur'ani a takaice ba zai yiwu mu kawo su ba inda gaban ɗaliban ilimi ne sai a rika ɗaukan kalma bayan kalma harafi bayan harafi saboda su ɗaliban ilimi ma'ana kowa da littafi a gabansa so yake kuma shi ma ya je ya karanta amma yanzu lokaci ne na bayyana a fahimci ma'anar qur'ani din kamar yadda shi mai wannan littafi Allah ka rahamta masa yace raddul azhan ila ma'anil qur'an amma yadda hankula zuwa ga ma'anonin alkur'ani a san me Allah yake kira a kai to shi yasa sai Allah ya rantsuwa da wannan dutse ba komai ba tashrifan wa takarima wa tazkiran bima fihi min al-ayati wa huwa ahadu jabalil jannati daya ne daga cikin duwatsu na aljanna wakila wasu maluma suka ce a'a Allah ya yi rantsuwa ne kawai da kowanne dutse tunda zai iya rantsuwa da komai kuma shi akan sa babu laifi babu tambaya ai ma'ana kullu jabalin yambutu shajara almusmira amma fa rantsuwar da Allah ya yi da dutse da ice a dori din shine dutsen da duk dutsen da yake tsirar da itace a kansa itacen kuma mai da to shi Allah yake rantsuwa da shi ba wanda yake curarre mulmulalle wanda babu bishiya a kansa ba Allah sai ya ce wa kitabin masdur maluma sun kasu kashi biyu akan wannan ma'ana wasu suka ce abin da Allah yake nufi da kitabun masdur shine at-taura da injila abinan at-taura da al-qur'ani saboda kamar yadda na faɗa mana wani karatu na shekara da ta gabata kashi ɗaya cikin kashi uku na al-qur'ani kusan at-taura ce saboda irin ziri da surori da ta zo da su wadda al-qur'ani da zo kwace kwamfe ya ɗebe sannan kuma ya ƙaro wasu akayi tunda tsari ne na Allah wasu maluma suka ce A'a, a tun da Allah ya ce wa kitabin masu'ur, ya suka ce, A'a, littafi ne rubutacce, wanda ake rubuta ayyukan bawa, wannan kiraman katibi na ɗin nan da suke rubuta wa bawa ayyukansa da ike yi, wanda ran kiyama za a fitar masa da shi kuma a ce ka karanta littafinka to koma me suka faɗa su malamai ne mu kuma ɗalibai ne sai mai fatan abin da ike na kuskure Allah ka yafe musu Allah tabaraka wata'ala ya ce fi raƙin manshurin wannan shine dalilin da yasa maluma suka ce a wannan littafi din da Allah ya rantsuwa da shi takaddar da ake rubuta ayyukan bawa ne tunda yace fi raqin mashhurin a cikin ainihin takaddu abaiban watsawa saboda haka anan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin ainihin suratul isra yace wa nukurji lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ko sai suka ce to wannan littafin Allah yake magana suka kakkawo dalilai muna fatan Allah ya musu muwafaka abinda ya zama kuskure Allah ya yafe musu domin duk wanda zai zauna ya rubuta littafi irin wannan dan ko ƙarya ce don Allah ba za ka jinjina masa ba ƙaryar ma he mai fasaha ne zai ko in ba ka da fasaha ƙaryar ma ba za ka iya ba yanzu wasu da suna da fasaha wallahi ƙarya za su yi su rika cin abinci ko ai kun ga wasu da suke da fasahar sai suka shiga hanyar me hanyar damfara ko suke ƙaryar kuma sai ka fahimci gaskiya ne a cikin bayanin sai bayan an damfare ka ka gano ƙarya ce saboda hikimar da Allah ya ba su to ya kuma wanda zai magana akan zancen Allah littafi irin wannan dai dai har guda hudu ai ya kamata ka jinjina masa in ya kuskure kuma ka ce Allah shi gafarta masa to shine Allah madaukaki yake gaya mana dalilin su shine tunda Allah ya ce fi raqqin manshurin ai cikin takaddu ko dukkan abin da ake rubuta ainihin mai ayyuka na bawa jildan kana au gairihi fata ne ko waninsa kamar a wancan lokaci kenan wa huwa bin nasbati littaurati da aka ce ko a allina ne sai aka danganta abin da attaura saboda attaura a alluna aka baiwa annabi Musa allati unzila ala Musa wa bin nasabati lil Qur'ani as-suhufu shi kuma al-Qur'ani sai aka danganta shi da takaddu wa taqra'u fi mala'ikatu min lawhul mahfuz wa qila huwa sahaiful a'mali wasu maluma suka ce ayyuka ne na bayi faman akaza kitabahu wanda duk ya karbi littafin sa bi yaminihi a damacin sa Allah ba ya ce fasofa yuhasabu hisaban yasira ba wasu suka ce abin nan suka ce wa man akaza kitabahu bi shimalihi fa wannan kuma fa to ya san makomarsa malam ya ce shi ne ainihin faɗin Allah da ya kawo waccan aya sannan a wani gurin Allah ya ce wa idan su hufu nushirat idan takaddu aka yaryada aka watsa su ga dukkan masu ayyuka kowa aka bashi nasa wakila almuradu ma katabahu Allahu lil mala'ikati fis sama'i wasu maluma suka ce a'a abinda Allah ya rubuta ne ga mala'iku a cikin sammai ya ƙara'o na fihe suna karanta suna karanta makana wa masu auminan wa ma ya ƙunu da abin da ya kasance da abin da zai kasance wakila aka ce huwa ma ka taba hullahu fi ƙulubu auliya ihi minal mu'uminina wasu maluma suka ce shi ne abin da Allah ya ainihin mai ya rubuta shi ya tabbatar da shi a zukatan bayinsa muminai shi yasa a can wata aya Allah yake ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum min har zuwa ƙarshen aya din sai Allah yake cewa wal baitul ma'mur sannan Allah yayin rantsuwa da wani daki wanda ake ce masa dakin rayawa wannan daki marawaita sun yi shakka wasu suka ce yana sama ta uku wasu suka ce yana ta shida wasu suka ce yana ta bakwai zance ingantacce shine yana saman bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana cikin Isra'i da Mi'raji na Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Annabin Rahama yaje ya samu Annabi Ibrahim a jingina a jikin ɗaki. To cewa ya samu Ibrahim ne wasu kace a to yana sama ta shida ne. To kuma ya ne ne wallahu ta'ala a alamu. Amma dai tabbatin wannan ɗaki ɗin akwai shi shine mahallin shahid, akwai ɗakin kuma mala'iku suna shigansa ciki kullum dubu saba'in. idan suka shiga suka yi wa Allah bauta suka fita ba za su dawo ba kuma har sai kiyama ta tsayu kuma tun farar duniya saboda haka kai wa Allah bauta in yi wa Allah bauta ku yi wa Allah bauta ko karmi wallahi ba damuwar Allah ba Allah yana da masu yi masa bauta saboda haka mu ji tsoronsa dokar da ya dora mana wallahi dan amfanin kanmu ne ba dan amfaninsa ba dan ya ce ma uridu minhum min rizqin ko baya nufin wani arziki gare mu ka kai masa kuɗi ne ka kai masa abinci a'a Allah ba ruwansa da wannan amfanin kanka kaina kanku zai koma shi yasa yace wal baitul ma'mur da wannan daki na rayawa sannan sai Allah yace wasaqafil marfu ka karanta ta haka na yace wasaqafil marfu Allah yayin rantsuwa da wannan rifi na sama da kake ganin sa Allah yayin rantsuwa da shi Abdullahi dan Abbas yace saqaful marfu shine al'arshin Allah sai Allah ya rantsuwa yace wal baharil masjur wal baharil masjur da kuma ainihin wannan ainihin ruwa da yake kewaye da duniya shine ake ce masa baharul muhit wakila wasu maluma suka ce a'a basrul abin nan baharul masjur din nan ya'ani al-muqidu al-muhuma bi manzilati tanuri al-masjur suka ce Allah a ba haka bane Allah yayi rantsuwa da gurbin da aka hura wuta aka dora tanjeri dan ainihin gasa gurasa to koma ya ne ne Allah yayi rantsuwar kuma da kome Allah yayi rantsuwar ya isa da haka ne la yusalu amma yafa'alu ko tunda rantsuwar gashi ne ta tabbata Allah sai ya ce inna azaba rabbika lawaqi jawabul ainihin kasamu kenan ko sai Allah ya ce to lallai fa azabar ubangijinka ya kai mai saurare wallahi nazilu bi mustahiquhu wallahi mai sauka ce akan duk wanda ya cancance ta wannan azaba za ta sauka kuma malako min dafi'in wanda ta sauka akan nasan wallahi ba shi da ikon tunkuɗe ta kuma ba shi da masu tunkuɗe masa yanzu nan duniya in wata musiba ta afko maka ta afko min ta afko muku watakila mutum ba zai rasa wasu wanda zai dan kai masa koki a taya shi ba ko to a lahira babu wani wallahi babu nan duniya ake gyarawa a samu tsayuwa gaban Allah da dai sai Allah ya ce يوم تمور السماء مورا mm.
وتسير الجبال سيرا Allahu akbar فويل يومئذ للمكذبين Allah ka cire mu a cikin الذين هم في خوض يلعبون Allahu akbar يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون Na'am, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Yau matamurus sama'u maura, ranar da sama, wallahi za ta motsa ta girgiza ta juya, juyawa, bisa umarnin Allah. Ba cikin wasu ayoyi Allah ya gaya mana ba za ta kyakkyace duk abin da yake cikinta zai zubo? Zai haɗa bayi a farfajiyar wannan doron duniya bayan naɗe wannan ƙasa ɗin? ku duba irin wannan ƙasa da faɗin duniya wallahi mala'ika ɗaya ne yake ɗauke ta ya naɗe inna lillahi wa inna ilaihi raji yanzu kai ko tebur ɗin za ka iya daga kai kaɗai da hannunka amma wannan ƙasar da muke kallo da gine-ginen nata da komai wallahi zai kama in ya nutsa fafakansa ya ɗaga ta sai ya girgije kawai sai ta tafi sitirat babu ainihin mai la tarafi haɗi wajen wala amtan sannan kuma ya naɗe ta ya tambayi Allah ina za a jingine ta. Kuma saman ma Allah ya ce, Yau ma naɗawi sama'i, kaɗai yi sijilli lil kutub. Ya ce, Za mu naɗe ta. Allah zai fito da ikonsa, shi ya sa manzanni kansu wallahi za su tsorata. Don wani abin labarinsa suka ji, amma imaninsu ya sa Allah ta baraka wata ala ya tsarkake su. Kai kwaɗan Adam, mu kwaɗan adam taurin kanmu ya yi yawa to ranar da sama za ta motsa motsawa ta juya juyawa wata sirul jibalu saira duwatsu su zamo kamar ainihin ƙura kaga dutse ta hasabu hajamidatu kana tsammanin dutsen sandararre ne amma wallahi yana tafiya a sama tafiya irin ta gajimare Allah ya ce sun Allahi sun Allahi aiki ne na Allah to a wannan lokacin abin da ya faru in ya faru Allah ya ce fawailun yawma idhil lil mukazzibina bane ya tabbata ga masu ƙaryatawa masu ƙaryatawa shine masu ƙaryata manzanni bane ya tabbata lil mukazzibina bir rusulihim wallahi azaba ta tabbata ga duk wanda yake ƙaryata manzo da bakinsa ne da gabansa ne kawai ya ƙaryata ma'ana ya ƙi ya aiki bayan ya ji abin kuma ya fahimta ko kuma a'a da baki ya ƙaryata kuma gabar ta ƙi ta yi aiki kamar kafiran da suka gabata ko ma yane ne ƙaryatawa ta fita daban da gaskatawa allazina hum fi kaudin wa'annan da suka kasance cikin bata yal'abuna ai ma'ana ya tashagaluna bi kufrihim sun shagalta da kafirci ba ruwansu da hanyar Allah yanzu duk Allah dubi irin barna yanzu da take faruwa a cikin musulmi kar kai maganar arne ba ruwanmu da shi shi dan wuta ne in ba Allah ya shirye shi ba amma wanda suke da'awar musulunci a cikin garinku a cikin unguwarku kaga inda ake katobara ta cin amana balle ka dawo kan shugabanni wanda Allah ya jarrabe mu da su saboda bakinmu da muke yawan tsine musu daman ba tsoron Allah suke ba muka zo kuma muke bunsu da tsinuwa ba tsoron Allah suke ba yaushe mutumin da zai zauna ya hukunci ba da littafin Allah ba kuma ka jingina masa tsoron Allah dan kai baka da hankali ba fa da littafin Allah yake aiki ba ba na faɗa mana wani karatu ba littafin fa da suke aiki da shi doka ta farko a cikin littafin sha aka yi duk dokar da ta saba wa wannan littafi a ajiye ta ɗauki dokar wannan littafi wato wannan constitution ɗin doka ta farko ka je ka duba Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe mu da su ne saboda rashin imaninmu da yadda muke zage-zage ba ma duba laifuffukanmu na wulka ne muke hange. annabin rahama ya ce mutumin kirki shine wanda zai tsaya ya tuna abin nan aibubbukansa ya zauna ya kuka ba ainihin laifin wani ne a idansa ba kai da kaji wuya shikenan ai wannan kaza kaza ai kaza kaza shikenan duka kare zage zage to kai kuma ga yadda zaka fita ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala yace sun shagaltu sun mai da hankalinsu wajen bata saboda kafircinsu yau mai yuddaƙo na ilanari ranar da za a kira su zuwa ga wuta ta jihannama da an kira wato yau mata muru sama'u maura kenan za a kira su kira ma'ana a ce musu yanzu ya za ku iya tunkuɗewa kanku kamar yadda ya zo cikin wasu tafasira yanzu dai ga azaba kuna kallon ta ƙware kwatan ga kuma masu tsaron wuta ga masu kaza ga masu kaza sannan yanzu ga cikin azabar da kuke za ku iya tunkuɗewa kanku abinda da a duniya kuke cewa tsafi ne an juya muku gani ba gaskiya bane to yanzu gashi kwarekwatan kuna kallon su yanzu za ku iya tunkuɗewa kanku wa zai iya baiwa Allah wannan amsar Allah tabaraka wa ta'ala yace hazihin narul lati na'am hazihin narul lati Allah ya ce to ita fa wannan wutar ita ce wannan wutar allati kuntum biha tukadzibuna wanda kuke karyata ta din nan nan duniya an faɗa maka rabu da shi shi ma bai samu bane zai yi ai haka ake faɗi haka ɗabi'ar malam Bahaushe take shi sanya kuke ga Allah ya jarrabe mu Bahaushe ya kashe Bahaushe ya kashe Bafulatani Bafulatani ya kashe Bahaushe ya kashe Bafulatani dan uwansa ya ɗebe masa shanu ya je ya sayar don Allah ya zamu zauna lafiya ba mu tausayin juna ba ma jin kan junanmu mutum in an masa magana jin kai ce to da me zaka baya sahabbai akai suka rayu kun san cewa ranar alkiyama duk uzurin da ka kawo wa Allah yana Allah yana da hanyar da zai ainihin wato kare kansa misali idan ka ce wallahi ai talauci ne ya shafe ni wallahi shi yasa ya ubangiji ban yi ka samu nayi sadaka ba ban samu nayi kaza nayi kaza ba sai Allah ya ce ka kai annabi Isa talauci ne annabi Isa ba mayafinsa guda ɗaya bane annabin Allah ne amma wallahi mayafinsa ɗaya ne kuma haka annabi ya same shi a cikin wato sama'u yace kai ka ce ya fito a bandaki ai mutum ya fito a bandaki kaya yake sa ko dan kyalle yake daurawa to haka nan da shi ya bar duniya in ka kawo wa Allah matsayin ai wallahi kai an bauta ne kake yi kaza kaza kaza sai ce bauta ta hana annabi Yusuf yi mun bauta ne yi mun biyayya ai yana cikin kurkuku ma yayi mun biyayya kuma ya kira bayina zuwa ga ayyuka na alkhairi kai me ya hana ka kana sake ba wanda ya tsare ka duk irin abin da ka kawo duk irin abin da na kawo wallahi sai Allah ya kare kanka kuma sai ya turbusa ka ya turbisa ni in ba mu bi Allah ba ta ce to wannan rana ce sai Allah ya ce to afasihirun أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون na'am اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم Allahu akbar إنما تجزون ما كنتم تعملون Allahu akbar Allah ya ce afasihirun haza mala'iku he su nuna ka su nuna shi su nuna su su nuna mu Allah ya sauwaje Allah ka tsarkake mu daga wannan azaba آمين sai su ce to yanzu ma wannan ma da kake kallo tsafi ne eh nan duniya an faɗa maka alqur'ani ma'ana alqur'ani ya gaya maka Allah ya tattali wuta dan azaba a bayansa baka yi biyayya ba saboda baka yi imani da gaibin Allah ba to yanzu kuma ga wuta Allah ya ce wa burrizatil jahimu liman yara ya ce to yanzu sai su ce maka to yanzu wannan ma da kake ciki yanzu wannan ma tsafi ne kana cikin azaba fa sai maka wannan tsafi ne yanzu to kai kai saka ce tsafi ne wallahi abin da za su gaya wa bawa ke am amtun la tubsirun an bi la tubsiruna haka ne gurin nan na'am ko ba ku gani ne kama qultum fi dunya innama sukirat abasaruna ai a duniya haka suke faɗi wa'ancan kafirai na farko ko Ah, mu ai an an sihirce idan mu ne wallahi an juya shi wannan abin da kai ba haka bane an umarce mu ne kawai da sihiri an juya mana hankalin mu ne bal fi basarikum kalilun kai dai kawai a cikin idan ku akwai wofanta ga barin abin da zai amfani mutum kawai wa kazalika li wujudil kalali fi me fi basiratukum kamar haka ne rashin samun lurarku da idandunanku da ya kadaita ga barin abin da zai amfane shi ma'ana ya wofanta da shi to kamar haka ne Allah ya ce la tastadiquna an tasta'amalu ma'ana an tasta'amaluha kamar haka ne ba za ku iya yin aikin Allah ba saboda me zuciyar ku ta kade kita idan ku ya kau ya kau ya kau ya kau ya kau daga barin abin da zai amfane shi zuciya ta juya baya ba ta karbar abin da ake faɗa mata to ta ya za ka iya aikin Allah kuma ko kana da hali tunda zuciyar bata fuskanta ba ido bai tsaya ya gani gani na karba ba zu abin nan fahimta babu akai ya za kai kai aikin da zai amfane ka sai Allah ya ce mutum islafa to ku shiga cikin wuta din wannan fa suna bakin wuta ake musu wannan gargadi sai ake to islafa yanzu ku shiga kuma ai musu gatse Allah ka sakar mu ji wannan gatse ya Allah Allah ka ji tausayin mu ya Allah Allah kai mai iko ne akan komai Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu za a ce musu fasbiru alaiha ku yi hakuri akan ta aula tasbiru ko kar ma ku yi hakuri yanzu dai zaman ya tabbata sai a ce ku shiga sabarukum wa jazaokum hakurinku da gajiyawarku sawa'un alaikum duka da dai ne akan ku kawai kamar can yadda suke gaya wani annabi ko sawa'un alaina ajzi'ina amsa barna ko suka ce malana min mahisin ne ko min aya Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana la'anna sabarukum la yanfa'ukum za su gaya musu mala'iku wallahi su gaya musu hakurin ku ba zai amfane ku ba rashin hakurin ma ba zai amfane ku ba inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna kawai yanzu an saka muku ne ko ana saka muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa jaza'u ta'alilin ma'ana al-istiwa'i kenan fa innahu lama kana al-jaza'u wajibun al-wuqu'u bi hasab al-wa'di yayin da ya kasance sakamako wajibi ne kuma gurgudan irin yadda hali wa'adi wato hali na wa'adi yayi saboda yadda ma'ana limtina il-kadhibi ala Allah ta'ala yadda mutum ya kiya ya hanu ya bar ƙarya a bisa ubangijinsa to kana sabarwa adamihi duka sawawa fi adamin na fa'i wajen rashin amfaninsa wallahi duka da dai ne. Sun mazukira ta'ala jaza'ul mu'amini na asalihi na sai Allah ya ce min.
Innal muttaqina fi jannatin wa na'im Na'am.
fakihina bima atahum rabbuhum Mm.
وقاهم ربهم عذاب الجحيم الله أكبر كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون نعم متكئين على سرر مصفوفة مم.
وزوجناهم بحور عين Allahu akbar Allah ya ce innal muttaqina lallai masu tsoron Allah wa'inda suka kiyaye dokokin Allah fi jannatin wa na'im suna cikin aljannatayya kuma da ni'imomi masu yawa fakihina ai ma'ana muta abinan mutaladdizina bima atahum rabbuhum suna masu jin daɗi da abin da Allah ya zo musu da shi ma'ana a'adahum aka basu wa waqahum rabbuhum azabal jahim kuma Allah ya tsarkake su daga azabar jahima Allah ya tsarkake su bi ita'ihim wa wiqayatihim wa yuqalu lahum kamar yadda Allah ya zo musu da irin waɗannan ni'imomi ya kuma tsarkake su to za a ce musu kulu washrabu hani ku ci abinci ku sha abin sha hani'an ai ma'ana ku ci abinci ku ci abin sha cikin daɗi kuna masu farin ciki cikin albarka hani'an mari'an kenan me yasa Allah ya ce bima kuntum ta'amaluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa fi dunya a duniya min al'amali salihi daga ayyuka waɗanda suke na kwarai muttaki'ina kuma suna kashin gide kowa akan karaga ma'ana akan gado ko kujera Allah ya tanadar wa dan aljanna da zai zauna ya huta duk irin kujerar da kake sha'awa wacce zaka ka shingida akai Allah ya yi maka tattalinta irin gadan da zaka miƙe kai abin da kake so Allah ya yi maka tattalinsa kai abin da zuciyarka ma bata taɓa riyawa ba wallahi Allah ya yi maka tattalinsa ba na gaya mana ba kusan farkon darasinmu ne ko na biyu ne cewa ɗan aljanna ya kasa shi cikin aljanna ya ɗan ka shingida kan kushin ɗinsa haka sai shekara saba'in ta wuce bai sani ba saboda daɗin ni'imar aljanna yanzu kai ka isa kai awa guda kana ka shingida haka baka canja ba duk daɗin da kake ji kuma duk laushin fila wallahi baka isa kai awa ba sai ka dan juya kuma ka sake juya da wancan kwaifa in a kwance kake sai ka yi juyi ko saboda nan duniya gidan wahala ne ku duba wa'ancan bayin Allah matasan nan guda bakwai da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe su da imani suka gudu kogo ba ku ga Allah ya ce wani qallibuhum ba muna jujjuya su dama da hauni in an juya wannan karan sun dauki daidai lokacin da naman su zai yi illa sai a juya su kuma ashe kenan kwanciya gefe ka je asibiti ka gani wanda baya iya juyawa kaga yadda sashin sa in an daga yake sullewa dan ka gane cikin hikimar da Allah ya maka da ni'imomi ba za su kididdigu ba wallahi inda Allah ya so sai ka kwanta ba juyi in ka tashi da safa nan sai dai ai ta daddaurewa ai ta zuba magani ya sassafe ko amma sai aka baka dama kana cikin baccin ma zaka juyi baka shina baka ture wancan da sawunka ka ture wancan da hannunka ko duka Allah ya maka ni'ima amma kaki naki mun ki mu gani Allah ya ce muttaqiina fi abina suna kashin gida cikin ta mutamassikina fi qawlihi ta'ala fi jannatin din kenan ala sururin masfufa akan gadadduna jejjere gadajan ma'ana ila jambi ba'd wazawwajnahum kuma mun auratar musu da ainihin me mun auratar musu da mataye wa'inna mataye ne yace qurana'a bi huril ain wato sanyin ido ne su kuma ana ce musu huril ain kuma izamul ayuni husaniha wallahi ga su da idanduna manya ba idanduna irin nawa irin naka kifi kifi ba wani yayi jajajir wani yayi farfar wani haka kowa da irin nasa ko a'a masu farin ido masu kuma manyan ido manyan idon da ba tsorata ka zai ba ƙara maka sha'awa zai yi sai Allah ya ce wallazi na amanu والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم Mm.
وما ألتناهم من عملهم من شيء Allahu akbar كل امرئ بما كسب رهين Allahu akbar وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون na'am يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم Allahu akbar Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wallazina amanu da Allah ka saurara dan ka zama cikin masu imani in baka cikin su ma zaka iya ganewa Allah ya ce wa'anda suka yi imani wa'anda suka yi imani wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum wato Allah tabaraka wa ta'ala ku duba adalci irin na Allah Allah ya ce wattaba'atuhum zurriyyatuhum ai atba'atuhum ma'adufin ne kenan ala amanu din zurriyyatuhum ya'ani as-sigaru wal kuba idan ka zama mutumin kirki sau da kafa kana bin Allah sai Allah ya taimake ka wajen tarbiyya ko baka samu dama yaranka ka bar su kanana baka yi musu tarbiyyar ba Allah ya karbi rayuwarka wallahi Allah ba zai tozarta su ba Allah ne zai ci gaba da tarbiyyar su daman nan duniya kana nan din ma shine ya karfafa zuciyarka shi ya sanya Allah tabaraka wa ta'ala da yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka gaya musu inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba sai yace wa huwa yatawalla salihina shine Allah shi yake me bibiyar ainihin me abinda mutanen kirki suka tafi suka bari shi yasa mala'iku suke cewa karkai bakin ciki karka damu karka tsorata mu ne kaza kaza mu ne kaza dinka mala'ikan ɗaukar rai da ‘yan ainihin rakiyarsa sun zo suna baka haƙuri, ai tun daga ne ya kamata ka ji daɗi ka samu nutsuwa. Wani za a je masa da fushi, a ce bar ranka, kamar yadda ɓarawo zai je fitar da fistol ya nuna shi kawo duk abin da kake kawo, ai ka san ba arziki ko? To wani haka za a je masa, wata haka za a je mata, wasu haka za a je musu, ba arziki a wannan yinin. yinin da zare zai tafi baka bi Allah ba wallahi babu arziki amma kun ga waɗannan sai Allah ya ce su tunda masu imani ne mu ne muke bin kadin su muke bin kadin zuriyar su sai ya ce zamu biyar da su ma'ana zamu hada su alhaqana bihim zurriyatuhum almadhkurina bi imani wanda aka ambata su da imani din nan Allah ya ce zamu hada su wallahi zamu tattara su cikin aljanna fayakununa fi darajatihim sai su zama akan darajar iyayensu wallahi za su zama kan darajar iyaye wa illam ya'malu amalihim ko da aikin su bai kai irin aikin iyayen ba ko kuma a'a sun mutu suna yara littafin ma ba a bude musu ba balle a fara rubuta musu lada Allah tabaraka wata'ala zai kai su ya riskar da su zuwa ga iyayensu da wata baiwar Allah ne yana rusa cikin wani littafi ɗaya daga cikin magabata sai ya kai mata ziyara da Allah bari ku ji mace da hankali da ya kai mata ziyara sai ya sa ya ga duk irin abin da ɗan adam yake bukata tana da shi ga bayi lokacin bayi ne ga dabbobi ga dinari da dirhamai sannan duk irin abin da take bukata gashi nan amma sai ya same ta a cikin ainihin me a cikin damuwa cikin fushi ya dan yi kwanakin da zai sai ya tafi abin ya masa ciwo bayan shekara ɗaya sai ya dawo wancan abin da ya same ta da shi na arzikin sai ya zo ya samu duka babu kuma amma sai ya same ta da nishaɗi da farin ciki sai yake mata tambaya ya ce lokaci kaza na zo duk irin abin da bawa yake bukata na ni'ima Allah ya yi miki amma na ga kina cikin damuwa kun san me ta ce masa bari ku ji baiwar Allah kai yanzu an baka sai fariya ni yanzu an ban sai fariya tsiya ya mu muke da kaza eh motoci na na hawa ma yanzu baka san kaza bane account dina akwai biliyan kaza to to sai me ka tara biliyan kaza kuma ka tafi wuta sai me dala akwai arziki to abinda take faɗa wannan ɗaya daga cikin magabata sai take ce masa e tabbas abinda ka same ni nan a wannan lokaci abinda ya bani tsoro ya sa ni tunani wallahi ina jin tsoron ko kaso na lahira Allah ya ɗauko ya bani shi yasa kullum nake cikin tunani nake cikin ɓacin rai nake cikin fargaba saboda duk abin da nake nema Allah ya bani kuma ba a taɓa salwantar da wani abu ba amma bayan tafiyarka idan an ɗebi kayan kasuwanci in a ruwa ne in an je Allah sai ya nutsar da shi in a tudu ne sai Allah ya aiko wani bala'i ya afka masa yau sai ka zo ka same ni halin da nake ciki daga nan sai na ji daɗi na ce to ba rabona na lahira Allah yake bani ba na yi imani ya yi min wata ajiya a lahira da Allah ka ji baiwar Allah kai ko yanzu ko fitowa a gida ba za ka iya ba kai in ba a taimake ka ma ana ɗan ta taimaka maka da sadaka ba shi kenan ka ƙare rayuwarka sai ka shiga paralyze da Allah haka ne ko ba haka bane ita kuma sai je same ta tana cikin farin ciki tana jin daɗi yi ga wurgin da take har ya bai ma ba za ma a hada shi da wacce rayuwar taka ba tace yanzu farin ciki take yanzu ta san ba kasan lahira Allah ya bata ba tunda ya karbe kayansa kuma shi yake da iko ba wanda ya isa ya tambaye shi tace ni nayi imani Allah ya karbi wannan yayi mun ajiya ne a lahira sai ya tsaya ya shiru ya zuba mata ido sai ya ce alhamdulillah ya juya baya tafi kai yanzu an dan jarabe ka abu kaɗan shikenan ka rika shi ihu kana na shiga uku biyan da kaje ka zauna wallahi kaza na babu kaza babu waye kaza babu kana ta salwantar da ladanka eh salwantar da lada ne Allah ya jarrabe ka kuma ka kagar hakuri Allah ya sauwake Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alhaqana bihim zurriyatuhum Allah ce wallahi za mu hada musu zurriyarsu wacce suka bari Annabi sallallahu alaihi wa sallam da irin yadda suka yi aiki malam ya ce bi sharaɗin islahil imani billahi wattiba'an sharaɗin imaninsu da suka yi iyayen da suka yi imani ‘ya'yan kuma an tarbiyyantar da su sun bi iyayensu da imani da Allah Allah ce wallahi ba za mu tozartar da su ba don kurakure irin na ɗan adam Allah ya ce mun yafe musu wannan takari matan ne lil aba'i girmamawa ne ga su iyaye bi ijtima'il auladi ilaihim yadda Allah ya tattaro musu ƴaƴansu suna cikin aljanna maimakon kun san a wani gurin akwai ainihin ƴaƴa da suke zame wa iyaye fardan ko a cikin addu'a ta sallar gaba ma cewa zukuran wa fardan ko ai muna faɗi cikin addu'o'in mu ko Allahumma ja'alhu liwalidayhi zukuran ko sai a ce wa fardan to da yawa wasu ba su san meye fardu din ba wallahi da yawa wasu ba su sani ba alfardu shine ɗanka, ‘yakka, ‘ya'yanka, waɗanda suke yara sun mutu. To, akwai ɗaki na rainan yara, ‘ya'yan muminai, to, wallahi suna can suna jiran ka, suna can suna jiran iyayensu. Kuma duk wanda yake wannan ɗakin, wallahi ko da daga haihuwarsa ya zo da ransa ya cara kuma ya koma, wallahi in kaje zai in kaje wallahi zai karanta maka alkur'ani cike da wajensa sai ka tsaya kana mamaki ba na karanta mana kisar wani bawan Allah ba da yake da wata baiwa ina jin kun manta ko a kun manta wani bawan Allah ne yana da baiwarsa suka haihu da ita sai ta haifa masa wata ƴa mace wacce yake jarabar santa yana santa matuka amma shi kuma shan giya yake ba kakkauta koyaushe a cikin maye yake amma kun san abin mamaki tun tana rarrafe kai tunda ta dan fara wayo ta san kai abu baki idan ya riko kofin wannan ko kokon na giya tana kan cinya sai ta sa hannu sai ta bi wallahi sai ta bi amma tsaba so da yake mata kai wance kin mun kaza shikenan sai ya rungume ta rike ta ya sambace ta saboda kauna kai yanzu battar ƴaƴan ma ba ka yi ko sun dame ka manzon rahama ya ce laisa minna man lam yarhamu sagirana eh baya tare da mu wanda baya jin abin nan baya jin kan kananan mu manzon rahama ce baya tare da mu ma'ana wannan ba umarnin mu bane baka da tausayi danka yazo da gudu ya tare ka abba ko abin nan kaza kaza da sauransu baka dan rungume shi ka daga shi ka dan sumbace shi Allah ya sauwaye amin ta fara rarrafe jiya tana kar a tulu sai ta je ta tunkuɗe amma wallahi ba zai ba zai ba zai mata komai ba ce ke dai wance kin cika kaza kaza kaza he kuma ya dauke ta he rungume ta he sumbace ta yana cikin wata wannan kaunar wallahi sai Allah ya karɓi rayuwarta shi ko banda shan giya ba shi da aiki sai ya man sai sai ya kwanta yayi mafarki ya mutu gashi kuma tashin kiyama ya zo wallahi sai ya ga ainihin me wani maciji yana bin sa idan yana tafiya a hankali macijin sai ya bi shi a hankali in yana gudu macijin sai ya yi gudu ya rika tafiya ya rika tafiya a cikin hanyar tafiyarsa sai ya ga wani dattijo ya tsufa sai ce dattijo ka taimaka min ga wata macijiya nan tana bina dattijo ya daga kai ya ga macijiyar ya ce bawan Allah yanzu irin yadda karfi na kare wannan macijiyar ai ba inda na iya da ita sai dai kai gaba wata kila ka samu mai karfi ya dan tallafa maka maza yi gaba ya dora ya gaba yana cikin tafiya sai ya hangi wani dutse da ya je daki jikin dutsen sai ya ga dakuna ganin dakunan nan da yana zuwa sai banka ɗaya labule kawai sai ya shiga yana zuwa sai ya ga yarsa suna wasa shi wannan ɗakin da ake rainan ainihin yara ne ‘ya'yan abin nan ‘yan aljanna. Tana kallonsa ta taso da gudu ta rungume shi, ya abba. Ta zaunar da shi kan kujera, ya ɗauke ta ya ɗora a kan cinya. Kun san me ta cewa uban? ‘Yar ƙarama fa ta mutu, ta ce ya abata, ya abata ta kallaci fiskarsa. alam ya ani lillazina amanu an takasha qulubuhum li dhikri la ilaha illallah dan Allah ka duba kai dan uwana ta ta fa tafi bata san menene alqur'ani ba bata san menene dokar Allah ba amma tace alam ya ani lillazina amanu an takasha qulubuhum li dhikri llahi wa ma nazala min alhaq sai ya tsaya yana mamaki yace ya bunaki waye karantar da ke wannan ta ce ya abace nan duk ƴaƴan da kake kallo a cikin gidan aljanna dukkan kowa ba wanda bai san qur'ani sai ce to maza tare ni ga wata macijiya nan tana biya ta ce to waccan macijiyar wallahi ba za ta rabu da kai ba aikin ka ne baka huce wani tsoho a hanya ba ta ce na huce ba zai iya komai ba na ce taimake ne ce ba zai iya ta ce to aikin ka ne na alkhairi ya karanci to da Allah mu shiri mu koma mu shiri mu koma mu gyara ayyukanmu wallahi wannan wata ne mai tsada wallahi mu yawaita istighfari Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana yace wa ma aladnahum min amalihim min shay'in wallahi Allah yace wallahi ba za mu lalatar da ayyukansu ba ba za mu warware aikin su mu watsar da shi ba Allah yace ba za mu yi musu haka ba kullum mar'in bi ma kasaba rahinan kenan ko kowanne irin aiki da ba zai zama jingina za a mayar masa kayansa kawai jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab suna cewa salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqbata cikin suratul ra'd ne ina jin ko mala Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana wannan sashi da sashi za su shiga kan juna mala'iku su ne musu sallama suna jin daɗin kallon junansu sai Allah ya ce wa amda da nahum har yanzu ka karanta ta ya ce wa amda da nahum sannan ma'ana zidi nahum mun ƙara musu fi wakatin ba da wakati mu ne musu ƙari lokaci bayan lokaci bai faki hatin da kayan marmari wala hamin da nama min ma yashtahuna da abin da duk suke sha'awa wa illam yasirahu bi abin nan bi talabi ko da basu bayyana ma'ana ba su bayyana cewa suna son kaza ba balle kuma sun ce ya Allah in ba kaza ne a aljanna abin da baka yi tunani ba lokacin sa yana yi sai Allah ya ce to ga wannan Allah ya ce zamu ainihin me zamu ba su wannan zamu shimfida musu yatanaza'una ai ma'ana yata'aduna bainahum suna baiwa juna a cikin aljanna din ka asan wato wasu finjalai ne ma'ana kofina ne na giya ba irin giyar duniya ba ka saya tsada ka kurba ba daɗi ka haɗe ba daɗi ta zo ta sa kamaye ko ka ga tinkiya ko akwai aka ce sannu ba ba ba aikinta kenan ba ɗan giya mai yake ɗan giya mai ba zai ya yi fitsari ya kashi duka a jikinsa to wannan ba irin ta bace wannan ka'asun ne Allah ya ce lalagawun fiha wala ta'asimu A'a, dalilin shanta, wallahi babu faɗuwa a kar. Kuma babu saɓo cikin shanta, ita ka sha ma lada ne. Wa ya ɗufu alaihim, walidanun mukalladuna ko haka Allah yake na'am ko ka karanta ka na'am ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون Allahu akbar وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Allahu akbar قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين manna Allahu akbar فمن الله علينا وقانا عذاب السموم inna kunna إنا كنا من قبل ندعوه Allahu akbar إنه هو البر wannan الرحيم za mu dasa aya aran ma lokaci ya yi mana kayan nasa idan haka kuma wallahi in ba mu yi amfani da shi ba haka zai wuce mun yi asara su wallahi haka zai wuce haka lokaci yake kamar takwabi ne saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace ga yara suna kewayawa girmanul lahum Ko a cikin aljanna fa don Allah ya nuna maka jin daɗinsa da biyayyar da kai masa nan duniya amfanin kaga kai yake amfana amma a lahira cikin aljanna in ka shiga sai a ajiye maka wulidanin mukalladuna su ne maka hidima ganin su sanyin zuciya sanyin ido kwanciyar hankali balle ka taɓa su su fa aikinsu kawai services kawai a cikin aljanna wani lokaci kawai su dan baka dariya wallahi kana karanta irin tarihin wa'annan walidanun mukalladu na dinnan sai ka ji to kai wannan duniya ma me take da shi ne har zaka tsaya kana sha'awar ta kana bata lokaci kaje kana fashi kaje kana shan giya kaje kana zina kaje kana hantarar wancan kaje kana satar dukiyar wancan sai kaga duniyar ma mecece ita saboda haka Allah tabaraka wata'ala yace suna nan walidanun mukalladuna ma'ana gilmanun arriqa'u Allah ya ajiye su kamar bayi waɗanda suke ma'ana kamar bawa da za ka saya. Lahum na ‘yan aljannan ne, ka annahum ma'ana hausanun wani ɗafatan ga su da kyau ga taushin jiki. Kai ka ce lu'ulu'un makanun, wallahi kamar ainihin misali, yanzu da Allah, Allah ya iya misali. yanzu da Allah misali zinaran da aka fitar da shi a cikin kwanso yana cikin auduga zai daidai da Allah da wanda aka rata shi cikin akwati ana talle wajen kyawu da haske to Allah ya ce su kamar wulidanun abin nan sai ya ce ma'ana lu'ulu'un makanun wanda an rufe shi a cikin gidansa wato daga ciro shi daga yadda yake ko daga kera shi daga yadda yake sai aka samu gida da kwanso ma'ana gidansa cikin kwanson aka sa auduga aka dora shi aka kawo auduga aka rufe sai aka kawo murfi aka rufe da Allah kura za ta taba shi sai Allah ya ce to su waɗannan wulidanun mukalladuna din nan ka annahum lu kai ka ce wallahi lu'lu'i wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna sannan yan aljanna za su koma sashi suna tambayar sashi ai ma'ana ba'dhum ba'dan amma kanu alaihi wa ma wasalu ilaihi talazzuzan wa atirafan bin ni'mati wallahi abin da suka kasance suna kansa na ni'ima suna tattaunawa da irin wa'adin da Allah ya yi musu ga ni'ima a zahiri qalu ima'an ila illatil wusuli sukan ce inna kunna min qablu fi ahlina ce a la sarki da mun kasance cikin iyalan mu a duniya mushrikina muna tsoro wannan yini ba mu san me zamu samu ba muna cewa Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana kai mun gode wa Allah da ya gafarta mana ya sa mu cikin wannan ni'ima ka'ifina min azabillahi famanna Allahu alaina sai Allah ya yi mana ni'ima bil magfirati ya karba gafarar mu wa waqana azabas samum ya tsarkake mu ya kiyaye mu daga ainihin me daga azaba ta ainihin me wato wutar guba ita wannan wutar ta guba ce sama take tabawa amma duka jikinka ba yadda ba za ta ratsa ba kamar yadda guba in ka sha za ta ratsa cikin hanjinka ta ratso sassan jikinka kaga sayinin a jikin fatarka to ita wannan wutar haka take shi yasa aka ce mata as-samun lidukuliha fil masmun kun ga malama abin da ce lidu kuli hafil masmum kenan wa qalu ima'an aidan suka ce inna kunna min qablu ai da mu kafin wannan ainihin me kafin ainihin ita wannan duniya din na da uhu ma'ana kafin zuwan mu ranar wannan rana ta kiyama a nan duniya na da uhu ma'ana na abuduhu muwahhidina muna kadaita Allah me yasa muke kadaita shi innahu huwal bar abina innahu huwal barrur rahim haka ne Mm, haka ne.
na'am innahu huwal barrur rahim Allah shi shine albarru ma'ana almuhsinin sadiqu fi wa'adihi abinda Allah ya faɗa wallahi sai ya cika sai ya cika wallahi mu ji tsoron Allah kuma shi arrahimu ne ma'ana azimun rahamati girman rahamarsa wallahi za ta sa ranar alkiyama mutumin da kake tunani nan duniya dan wuta ne wallahi sai kaga Allah ya yafe masa ya tafi aljanna kai nan duniya fa kana kallon dan wuta ne so da Allah zai ba mu dama ranar alkiyama a ranar alkiyama wasu ya suma wasu hasa da shiga aljanna sai dai a wannan wunin babu wannan amma wallahi zaka ga wani wallahi nan duniya ka raina shi da irin tsiyar da yake yi amma daga ciki Allah ya duba ya ga duk babu shirka sai a yafe masa sai Allah shi ya ce na gafarta maka tafi aljanna ta da Allah in kai ne zaka yarda sai ka ce a Allah wannan ka faka zai maka wallahi ya cancanta ya tafi wuta eh amma Allah ya yafe ba ruwansa shi sanya annabi rama ce kullu ummati yadkhuluna aljanna sai ce illa man aba sai dai wanda yake kawai Allah kai mana muwafaka Allah ka tsare mana imanin babu tambaya ko Allah muna roƙonka ya Allah ka ji tausayin mu ka tsare mana imanin Allah ka ji tausayin mu ka tsare mana imanin Allah wannan gari namu Allah ka albarkace shi ka ƙara masa albarka cikin albarkar da kai masa na zaman lafiya Allah muna roƙonka Allah shugabanninmu tun daga karamar hukuma zuwa jiha zuwa ƙasa Allah ka jagorancin hannayensu zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah ka ji tausayinsu ya Allah ba su san masifar ranar alkiyama ba ya Allah ka ji tausayinsu ka shiryar da su Allah in ba masu shirya bane ya gabata cikin iliminka Allah ka canja mana su da mafi alkhairi Allah muna roƙonka Allah ka sanya mu mu zamo daga cikin ainihin makiyan shaiɗan Allah ka samu mu zamo daga cikin makiyan shaiɗan don an tambayi shaiɗan daga cikin makiyansa shine mu'minun nasihun mu'minun nasihun ga ka mumini ga ka mai yin nasiha sannan mu'minun rahimul qalb wallahi duka wa'annan makiyin shedan ne yanzu misali ga yanzu ana daukan karatu za a watsa shi to shi baya so matsiyaci eh kai malam sai ka shirya abokin gabar ka ne eh ka ƙara kamara ka kada shi irin yadda dattijan nan ya kada shi da ya je samu masu bautar guma abin nan magariya ko to kai ma ka shirya ka sake ƙara shiri ka kayar da shi duk inda za ka yaɗa abin kirki wallahi shaidan gaba yake da kai tunda har ya nuna annabi ya ce kai ne na farkon su a cikin makiyana ba kunya ba tsoron Allah kuma ya san fa wuta zai shiga to Allah ka samu zama makiyan shaidan Allah ka ƙara mana ƙarfin imani, in rayuwa ta zo ƙarshe Allah ka karɓi ranmu a kan imani, Allah ka samu cika da kalmar shahada, marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Allah ka sanya lafiya ta amfane su, wannan gari namu Allah ka ƙara mana zaman lafiya, Allah ka ƙara mana zaman lafiya, duk idda musulmi yake a kwaɗin arewacin ƙasar nan da ƙasar baki ɗaya, Allah ka amintar da shi ga barin halin tsoro da yake ciki, Allah ka amintar da shi ya Allah, Allah ka ba shi ikon yi maka bauta kai kaɗai ya Allah, Allah ka sanya masa taƙa sha'awa cikin zuciyarsa ya Allah. Allah muna roƙonka ya Allah, cikin wannan arewacin ƙasa tamu, gabacinta ya Allah muna roƙonka musamman abin da yake faruwa a yanki na Maiduguri. Allah muna roƙonka ya Allah ka raba su da wannan masifa. Allah ka raba su da wannan masifa wanda suke hassala irin wannan fitina. Allah in ba masu shiriya bane, Allah ka jarrabe su da musibar da bata da magani sai imani Allah muna roƙonka ka jarrabe su da musibar da bata da magani sai imani Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu'minai da suke ciki ka sauƙaƙa musu rayuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad warham Muhammadan wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa badanan sabiran wa lisanan zakiran wa amalan muta تقبلا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين